بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan rabi'in al-akhir shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya dan ba manta ba satin da ya gabata mun ce insha Allah ta'ala za mu rika tunatar da junanmu dangane da abin da ya zama wajibi a kan kowa shine wato mutuwa muka ce insha Allah ta'ala din larabar karshen wata na bature maimakon a biya ahkamul alwajiz za mu biya ahkamul jana'iz na babban malami muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala ko shakka babu muhammad nasiruddin al-albani duk yawanci malamai za su yi fara wato karantar da littafin ta ana tsaya a yi tarihin to gaskiya yanzu yadda aka yi rubuce rubuce ma a kansa da yawa idan tarihin za a yi musamman mu da muka ce a wata sau ɗaya sai mu ɗau lokaci ana ta yi inda akwai littattafai da yawa da aka yi a kansa to sai nake ganin a dunkule kawai don mu shiga littafin ba tarihi muke so mu sani ba muna so ne mu ƙara tunatar da kanmu mu rika tunatar da juna alal aƙalla a ce duk wata muna ƙara tunawa kanmu cewa inda muka zo ba gurin zama ba ne inda kuma za mu je nan ne gurin zama wanda yake na dindin su ta muka ce lallai za mu rika tunatar da junan mu wataƙila wanda yake da buƙatar sanin rayuwar shekaru Muhammad Nasiruddin Albani zai iya neman littafi ya wato karat amma dai mai da ke kawo a littattafan shi ne an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyu bayan hijira sannan kuma ya yi rayuwa mai kyau kwarai da gaske mutumin albaniya ne kaga ba wa bala ne ba kisa wasu ke cewa ai ba ture ne ba to ko ba ture ne dai ga irin baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa wajen yi wa addinin musulunci hidima sannan mutum ne wanda yake neman na kansa ya dage wajen neman na kansa don mahaifinsa gyaran agogo yi da ƙarshe koya masa gyaran agogon shi ma kuma yake yi sannan mutum ne da bai yadda da wulaƙanta kai ba ko da yaushe yana a tali da gabansa za a ga tsari ya yi ya fi yarda da cewa kuɗin da ya nemo da shi za a yaɗa da bai yadda wani yanzu ya ce ai kaza ya ba shi wata ka'ida da doka ba bai yadda da wannan ba shi yake zuwa ya sha zuwa bai da kuɗin littafi ya zai ba da naira ishirin ya kwana a library da safe a buɗe kawai kalan kaji bai da kuɗin littafi shi za muka ce ɗaya daga cikin hanyoyi na da'awa ne wato a samu wani ya iya biyan littattafai ya yi sau su ɗaya bisu cewa naira goma ne a kajiya domin akwai wanda suna da kwakwalwa da yawa amma ba za su iya biyan littafi to malam Muhammad Nasir Din Albani yana ɗaya daga cikin mutanen da kwana kullum ya ake a library idan ya gyara agogo ya samu kuɗi sai ya ga kuɗi ya ce da Allah a rubuta shi har sai da Allah madaukakin sarki ya kai shi matakin da a shekara ta dubu ɗaya ɗari uku da tamanin da ɗaya jami'ar Madina take ganin lallai wannan bawan Allah duk da bako ne ya cancanta a ɗauko shi ke lantarki to sai aka ɗauko shi daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya zuwa ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da uku ya yi koyarwa a cikin wato jami'ar madina wanda har sai da gwamnatin saudiya ta ga cewa lallai ya kamata wannan bawan allah ta ba shi wasu ayyuka shi ne aka ba shi ayyukan wato kutubu sita da ya musu aiki ya ɗauki abu dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja yayi musu aiki ya fitar da sahihu ibnu maja da da'if ibnu maja to ya rubuce rubuce masu tumbin yawa waɗanda idan su za a ta bayani za ku kowanne da irin abubuwan da ya yi a cikin malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani malami ne da wato ake kiransa Nasiru Sunna mai taimakon sunna annabi alaihi salatu wasallam to za mu ji a ta a cikin wannan littafin me ya janyo ya rubuta shi wani dalili ne ya janyo har ya yi kokarin rubuta wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'i sannan da karshe a dunkule mun ce ba tarihin da zamu duka ba iya abubuwan da muke bukata za mu faɗa Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta dubu biyu shekara goma sha takwas kenan da wannan ta duniya shi za a ga a cikin malaman mu ma na Najeriya akwai waɗanda sun zauna kamar da ta Ahmad Bamba ya zauna a gaban malam Muhammad Nasir bin Albani ya kuma ɗebi karatunsa daidai lokacin da suke na cikin sabon wani abu a jami'ar Madina saboda haka wannan shi a dunkule Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala kai tsaye wanda suke da tsaba wanda take kuma ita ta fi kowace kyau za ku ga ta kamar tsohuwa ce to saboda haka wannan tsaba da take ita ce ta ƙarshe da ya gama yi wa aiki ita ce ta ƙarshe wanda za ku ga da yawan kuma ita ce a hannun inda ne na zaka a wace tsohuwa ba ba ta aron wannan mai ita na gabe bai zo ba to kai ne za mu je mu gani ina jin zai je na hukumi kaji na biyar ke eh san amma ni a nawa peji na ɗayan ke wala yake bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah malam zai buɗe da hudubatul haja wannan kudubatul haja da ita annabi alaihi salatu wasalam yake bude al'amuran da zai fara ko dai ta zo da inna alhamdulillah ko akwai ruwayar Abu Dawud da ta fara da alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh inna alhamdulillah ko alhamdulillah duka akwai ruwaya ya inganta cewa annabi alaihi salatu wasalam ya fara da wannan kuma ta ke kira kudubatul haja lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu sannan kuma muna neman gafararsa zaka ji wasu suna ƙara ce wa nasta'ini ƙari ne gaskiya ƙari ne ziyada ne wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari daga wato sharrin kawukan mu wa sayyiati a'malina da munanan ayyukan man yahdihillahu duk wanda Allah ya shirye da shi fala hadiya la fala mudilla la ba wanda yake tsaya fatar da shi wa man yudlil wanda ko Allah ya fatar da shi fala hadiya lahu ba wanda zai shirye shi wa ashhadu an la ilaha illallah muna shaida ina shaidawa babu abin bauta da tantanta sai Allah shi ma zaka ji wasu malamai suna cewa wa ashhadu shi ma kuskure ai ba ka yi wa wani shahada in shi bai yi ba fa ko kai dai ka shaida kai da ka shaida wa ashhadu an la ilaha illallah wato ina shaida babu abin bauta da tantanta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ya ayyuha alladhina amanu ya wanda suka ba da gaskiya da Allah ittaqullaha haqqa tuqatih ku kiyaye Allah mutakar kiyaye Allah wala tamutunna kar ku take ku mutu illa wa antum muslimuna fa kuna musulmai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyaye ubangijin alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitte ku daga rai guda daya shine annabi adam alayhi salatu wassalam wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halitti minha mimma da ainin nafsi ko wannan annabi dai shine zamirin aka ce zawjaha wa khalaqa minha zawjaha muka halitta daga wannan ran muka halitta wata wato matarsa ko wato matarsa yi wa badda minhu ma rijalan sannan kuma muka bada minhu ma daga gare su dubin rijalan maza kafiran masu yawa wani sa'an da mata kuma masu yawa ai wani sa'an kafiran sai Allah yake wa taqullaha ku kiyayi ubangiji allazi tasaaluna ko tasaaluna ko tasaaluna wanda kuke yin magiya da shi cewa dan Allah malam ka bari ko dan Allah ba ni shine tasaaluna wanda kuke magiya da sunansa bihi da shi wal arhama da kuma zumunci mutum yace dan zumuncin da ke tsakani na da kai yi min kaza inna Allah kana alaikum raqiba lalle ubangiji mai wakacin sarki ya kasance mai kulawa ne gare ku Allah mai kulawa ne ga kowa da komai shine raqiba shi sa ake cewa raqib ba sunan mala'ika bane sifa ce raqib raqibun atid wata za su ware sai ma yalbizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba sunan mala'iku bane sifofi ne na mala'ikun duka kowane mala'ika na dama raqibun atid ne na hagu ma raqibun atid ne domin raqib mai kulawa atidun wanda yake hagu yana da halarci shine atidun yawa to sai yake ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya wanda suka ba da gaskiya da Allah ku kiyaye Allah wa qulu qawlan sadida ku fadi zance na didi idan kuka yi haka yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukan wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunuban Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula duk wanda ya bi Allah da manzansa kuwa faqad faza fawzan azima hakika ya rabauta rabauta babba sai ce amma ba'du bayan godiya ga Allah da annabi da yi salati ga annabi alaihi salatu wassalam fa inna asdaqa alhadithi kitabullah hakika mafi gaskiyar magana shi shine littafin Allah wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha wa ahsana alhadi hadi muhammadin mafi wato kyawun shiriya ko shine shiriya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka duwa suna cewa wa ahsanal hadi wato huda muhammadi malamai ka ce yadda yake haka haka za ka je wa ahsanal hadi hadi muhammadi mafi kyawun shiriya shine shiriya annabi alaihi salatu wassalam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuma wanda aka kirkira Allah bai ce ayi kaza ba kai ka kawo mata dan kai to sune mafi sharri wa kullu muhdathatin bid'a dukkan kuma wani kirkirarren abu ba a ce wai kullum juzi'iyya ba a ruwan kare yan mallai duk wani abu da aka kirkira ko me shi wato bid'a ne wa kullu bid'atin dalala duk wata kirkira kuma bata wa kullu dalalatin finnar shi ko bata yana kai mutum wuta wa qad qala Allah azza wa jalla hakika ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa yace tabarakallazi bi yadihi mulku tabaraka aikaturat barakatullah hakika albarkar ubangiji ta yawaita shine tabarakal ladhi bi yadihi mulk hakika albarkar ubangiji ta yawaita alladhi bi yadihi mulk wanda mulki yake a hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan kowa da komai ba qadiru ala man yashaa ala kulli shay'in qadir zaka ji wasu musamman wato manya da su je da nuna Allah qadiru ala man yashaa wannan taimakawa aqidar wasu kake cikin mu'tazila ko jahiliya ko murji'a domin daga cikin su ne wasu ke cewa idan mutum ya zo ya tabargala Allah ma bai sani ba zai da kai yanzu wanda ya je ya jawo giya ko ya tafi gidan zina dan da zai yi zina Allah bai san zai ba sai da yin zina ya gama sannan Allah ya san kaga wannan ai ta'dili to karewa alaman ya ja ya taimaka mu wannan kalmar ta ce amma ala kulli shay'in qadir to ka rushe komai duk wani abu da za su kawo na aqidar su to shine ya Allah zai khalaqa al-maut Allah shi ya halitta mutuwa shi da ita ma mutuwa sai ta dandana mutuwa domin shi ya halitta ta wal hayata wai kuma halitta rayuwa dan me liyabluwa kun dan ya jarrabe ku ayyukum ahsan amala waye ya fi kyawun aiki a cikin shine dalilin halittar mutuwa da rayuwa dan Allah ya jarrabe mu waye ya fi kyawun aiki a cikin mu shine dalilin Allah bai ce ku kalla ayan nan da kyau Allah bai ce ayyukum aktaru amala ba wa yafi yawan aiki a ahsanu amala ya kuma aiki yake zama kyakkyawa shine ta hanyar bin dokoki doka ta farko al-iman na biyu al-ikhlas na uku al-mutaba imani sannan kuma ikhlas kai dan Allah sannan abu na biyu kuma abu na uku kai kai koyi da annabi alaihi salatu wasallam aiki idan ka tsallake ɗaya daga wayannan uku ba ka yi karanta ɗaya to Allah ba zai karba ba to wannan shine ka'ida abin da ba duk inda Allah yake innal ladina amanu wa amilus salihati al'amalu salih wannan ake ne aiki na kwarin shine idan su ya cika sharadai surun duka bulul amal to sai yake wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi al-ghafuru kuma mai gafara wa qala sai Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai kowane rai za'iqatul maut sai ya ɗanɗana mutuwa kun ga karatun mu na jira ta ci uku baya ko hudu ai magana da muka yi kenan cewa idan aka ce annabi kidir bai mutu ba to ka gare ta ayoyin qur'ani haka ne ka ayoyin qur'ani wa ba muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sannan kullu nafsin za'iqatul maut haka in mita fahumul khalidun duk ayoyin da suke goyon bayan cewa babu wani da ya rage wanda annabi isa da annabi ya gaya mana ɗauke shi akai kuma Allah ma ya gaya mana a cikin suratul nisa'i wannan mun san cewa wa wa ma qataluhu wa ma salabuhu ko walakin shubiha lahu kuma bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah da kansa yake ya ɗauke shi ra'ayin shekara 33 zai dawo duniya shekara bakwai to saboda haka kaga wannan muna da nan karara amma kidan da ake sabanin cewa annabi ne ko kuma waliyin Allah ne zai yau inganci annabin Allah ne to annabin Allah cewa annabi kidir na nan har yanzu wannan magana tana bukatar dalili wayan ce ya ga wani ma'ul haya ko shine da yanzu Allah ya taimake mu bada an ana an yi rage ruwa ga an fito tsofaffi da yara ana Allah ba mu ruwa halilu mai rigar ruwa halilu mai rawanin ruwa halilu wayan shi ne tunda a ruwan shi kaga a nan annabi Musa ya yi ta shi inda a ruwan kiwo shi bai zuwa ruwan ba a sunan labarin da wani ke kaga wannan ba shirka ce karara Allah a halili yana ruwa ne ai ba ya ruwa kawai dan an ce ai dai annabi Musa ya je zame shi a cikin wato gaban ruwa shi kenan kuma zai rika ruwa kwarai kuwa ai an jira ne shi ake nufi Allah ba mu ruwa hallu su manya suna hallu mu kuma yara muna halilu don ba mu san ma hallun suke faɗa ba yawa to ku hallun ku kun faɗa na gaskiya Allah ya Allah ya yi kenan tunda ku dai kuka faɗa to wannan shi ne saboda haka ba ba ba ba daidai bane annabi kirin ya rasu da nassin alqur'ani da nassin hadisi cewa ba wanda ya rage annabi isa kawai aka ce mana ya raguwa yawwa ku saboda kowane rai za'iqatul maut ya dan dan mutuwa kita ga da alfaza jira walau kana fi dunya tadumu li wahid la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da ce duniya za ta dawo don wani dan mutum daya kal la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da annabi alaihi salatu wasallam ya zama to hayyan yana rayuwa baki yana wanda har yanzu kaji ma a iya bayin alba a bayin da alfaza zai azabi ji kowa ya tafi ai da zai ji wanda ke da a wakokin da yake kaza kaza ko khalidan mukalladan a baitin nasa saboda haka babu wanda ya rage wani bulukun bi sharri Allah ya ce za mu jarrabe ku da rashin jin daɗi wal khairi domin Allah baya dora mutum shari ko jida annabin ya zuwa addu'a ta dare jiji alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka wa ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita haka annabi yake ga wa Allah madaukakin sarki domin duk abin da zai zo kai a ganin gidan ka yanzu sai ka rinka ganin kamar sharri ne amma akwai wani abu da aka saba alheri ne a ta mutuwa mutuwa za ka wani zai rika ganin an sharri ce amma akwai alheri a cikin ta shi sa Allah ya tura ba domin ba a mutuwa ai duniyar gida ma za ka sakan kai idan da ba a mutuwa to ba abin da Allah zai tura wa bawa ya zama sharri ne mahzan to shi sa wannan ladabin ake dangana wa Allah madaukakin sarki alkhairu kulluhu fi yadayka shine wal khairi da kuma al khairi fitnatan dan a jarrabe ka ku fahimta kuma yadda Allah yake jarrabawa shine abin da kake so idan kana so matarka ta mutu sai Allah ya dauka ranta domin ba zai jarrabe in ya dauke ta ai ba jarraba kai ba domin haka kake so sai san da kake san da ba ka so ta mutu zai dauke ta haka Allah yake abin da ba ka so to Allah ba zai jarrabe ka da shi ba ta ne kake mutuwar zan su zai gwada ka akan wani sabon babar ka biyo kana mutuwar zan sai Allah ya jarabe ka akan to shi ne haka Allah yake jarabawa abin da kake so in ka tsana abu ba sai Allah ya gyara ka zaka iya zuwa babu din ka zaka yi gaban mu kullum ba ji wallahi ba bi ta'a da wani so kake a dauke a ce ba wani sai ka kaji ka dawo yana nan amma wanda zaka yi kafa kafa wata kila ka janyo shi ka ka tashi a guri kaza ka yi kaza to Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka to shine malai yake gaya mana anan yake cewa wa ilaina turja'un kuma gari mu za ku dawo gaba daya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam yace mali wali duniya me yake gare ni da wannan duniyar kuma kai da duniya ta tsoye wa yiwa ba annabi yace me ba zami da duniyar nan me yake gare ni da duniyar nan ma ana fi duniya illa karatibin yace ni da duniya da kuke gani ba komai bane face karatibin kamar wanda yake mahayi ne wanda yake kan abun hawa raƙumi ko doki ko wani abun hawa da zai hau na zamani ita zalla tahta shajara wanda ya tsaya zai huta karkashin inuwar bishiya wanda ya tsaya hutu karkashin inuwar bishiya kuwa ko matafiyi da ya rade a hanyar ga Kaduna gurin nan da ake sallah ya ma su kawo ko ya tsaya a nan zai sallah ya ta abinci kwana yoyi da ya gama abin da yake za ka tafiya zai to shine aka ce sun maraha sannan sai ya tafi wata raka ya bar gurin sai bar karkashin bishiya bayan ya huta ya tashi sai kuma wata raka ya bar gurin to haka annabi alaihi salatu wasallam yace haka muke da duniya adil kamilin mai dan tafarki dan tafarki ko baya zuwa ya wato ya saki jiki a gurin domin ya san abin da ya kawo shi thumma innahu sannan kuma annabi alaihi salatu wasallam lamma kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam bi jana'il bil jana'il yana daga abin da ya kasance dangane da shiryarwa annabi alaihi salatu wasalam akan jana'iza wato khairul hadi wanda shine mafi mafi alkhairin shari'a abin da ya koyar sai ce mukhalifan li hadi sa'iril umma abin da annabi ya koyar ya saba wa sauran al'ummomi dan za ga har a Najeriya yanzu akwai wanda in aka yi mutuwa ko a nan Adamawa su Benue suka raba akwai inda su gawo da kan take zuwa ko da kan da za ta dai kace ko har yanzu kuma har yanzu ko irin da in kaje an yi mutuwa kuma an tashi za a kunna mutum a saba ya karamar wuka da da da da da wato burkutu a cikin koko a baki wannan ya ruka shi ne ko da mala'iku za su baki matsala za kuma su gaya ma kuru-kuru wannan burkutun kuma wai zan yi kaya rika tuno ɗan gida ɗan duniya shi ne wani burkutun tana sa su tunani kuma wallahi da wakil su ke waɗa na la ilaha illallah ana ji ana magana tsafi ne zanza ana magana annabi alaihi salatu wasalam cewa kiriyar wanda ta saba wa sauran al'ummomi idan bai wace ya annabi shi zai fara yi mu al'umma su mu ya kamata mu fara tafiya mu rika zuwa makabarta da kanmu malamin ta kaina ne garin ku to shi kenan to zai ce mustamilan alabi insani lil mayyit ka ji ko sai aka ce koyarwa annabi alaihi salatu wasalam a tattare take da kyautatawa mu duk da ya mutu da kyautatawa ba wa mu'amalatihi da kuma mu'amalantar sa bima yanfa'uhu fi kabri da abin da zai amfane shi a cikin kabarin wa yawma ma'adihi da kuma ranar komawa da shi lahira ayi mar abin da zai koma ga Allah kalim alim da akwai abin da za a iya a cutar da shi ko kamar mai kuka kukan raki a zuwa yawan mutum kaga abu musa lafiyari ya faɗi na taɓa gaya muku ya tuma wani a cikin yayan da ya rufe yi wuyar da kuma ta ko namiji tana ihu yana farkawa dama su ma ya rike da ya dawo daidai zai ce to wallahi ku wanda ya kuma wata wannan abu da ya ce ba domin annabi alaihi salatu wasalam ya ce ana almayyit yu'azabu bima ni'a alaihi shi mamaci ya ne mar azaba da irin zakin da ake masa yace duk lokacin da kuka yi ihu sai in ji an ce mun haka kake ya tabbata a kanka wato ana tabbatar masa da ihun nan shi sa aka ce sai dai idan mutum ya yi kashe in ka je garin da ka zama wannan jiran ta ake ko gidan ko fasu da dunku a duwa ake za ga an ga mutum talin alin daga gida musamman ba da ka zo kalau da ita amma sai na zo ka abota sai da sai da sai da wuce ni ko to in ka san irin haka ake a bami da dunku ka ce kai ba ka idan sun yi Allah ba zai ba komai ba amma idan da kai ake yi wallahi da an azabtar da kai da kai ake haduwa wani wasu zafi ba ka ce ku kyale su mutuwa ba kai to an an bari Allah ya kiyaye to shine yake cewa wa alal ihsani ila ahli da kuma kyautata wa iyalan wanda ya mutu wa qaribihi da makusantan wa ala iqamati ubudiyatil hayy sannan kuma wato a tsaya da ibadar rayayye me yake nufi da wannan shine a ubudiyyati alhayy wato ibada rayi kaga idan ya mutu ai za a yi shi wanda yake a rayi shi kansa ibada zai yi sakamakon mutuwar wannan ku fahimci kalmar da kyau shine ibada rayi kai yanzu abin da ya amfana saboda me idan ka zo yanzu na farko um ta shi a kabari kawai annabi ce wanda ya kama wani aka sa a kabari za a ba shi mata daga hurin hadisi ne mai kyau za mu biya nan gaba shi saboda haka kaga za a yi man wanka ai ibada kai ko sannan idan a gaban ka ya mutu za ka yi ka yazo mutuwa za ka yi masa liki in ya mutu ka rufe mai ido duk ibada kai wanka yi masa likafani haka kabari duk ibada shine ubudiyatul hayy sakamakon wanda ya mutu rayaye ya yi ibada shine abin da malai yake ne na'am za mu zo kansa zai ruje wannan za mu zo kansa zai faɗi hadisi kararar cewa rayuwa ne sai ne la ilaha illallah ko arne ne kuwa in ya faɗa ya ci gulin ko ba ka so da ya tafiya ƙwarai kuwa za mu zo kan shi ne fa'idar littafin saboda littafin ne da malamai suke cewa kamata ya yi al'umma sai ta mai da shi a rayuwa har ta koma ga Allah jana'iza ba bai kamata a ce mun yi shi mun gama ba kuma haka ya kamata mu tausalo ko mun gama shi kawai ya rauto mai zama mai kai domin tuna wa kanmu muke zai rage ma buri duk wani abu da ka ɗauka na buri zai ga kare in kwanakin tuna mutuwa ya yi ma kafin sai ga to akwai matsala kuma sai mutum ya ta sabon da zai ta yawa amma idan ana tunawa ko yaya to sai ga mutum ya rage buri domin ya san yau ne ko gobe kullum ya zama ajiru sabilin din kenan to shine malai yake cewa um fi ma yu'amalu bihi al-mayyit shi abin da za a yi mu'amala da mamacin ka gani daukar gawar kanta lada ne to shine malai yake to wa kana min hadihi fil janaiz yana daga koyarwa annabi alaihi salatu wasalam akan gawa iqamatul ubudiyyati li rabbi tabaraka wa ta'ala wato tsaida bauta ga ubangiji madaukakin sarki ala akmalil ahwal abu ta mafi cikar halaye la abauta wa Allah madaukakin sarki abu ta mafi cikar halaye ta hanyar kyautata shi wanda ya mutu din da kuma kai ma kyautata ibada domin sallar da zaka yi ibada ce ga Allah madaukakin sarki domin sai da kai alwala zaka wanda bai yi alwala ba ba ma ya shiga sallar gawa ibada kai in ba kai da sarki sai da kai ka zo kai alwala sannan ka zo ka tsaya aka yi sallah sannan ka tafi tafiyar da zaka yi zuwa makabarta ibada kai wal ihsani ila al mayyit da kyautata wa mamaci idan sanyi ake a yanzu mutum ya mutu sai an tuba ba kyautata masa a tafa turare idan aka zo wanke shi a tafar a tani ya wasu zako zako za a sa dinki a kwasali wannan da ce a taje masa kansa duk wannan kare kyautatawa ce zuwa ga mamaci idan ya mutu ba da ba haya a daddan da cikin dan ragowar ya fito wani ya mutu ya mai da guda ko kuma da ya zo zafin ran zafin rai fitar rai ya sa har sai da ya yi ba haya to sai an kara da a domin kada a je bayan an haɗa shi dan za a ga wasu ba su da wannan fikin sai ga an ɗauko ba sai ga ta ɓata jiki kaga ba kyauta ta wa gawa ba sai ga ta ɓata jiki saboda akwai ragowa ko kuma yayi kwarin jizo ba sani ba ya cika cikinsa da iska to so da haka garin jujjuya ne tunda so ake kalli a ta gaba yayin sallah to sai ranzu kuma yana ta tusa tusan nan da zai sai ranzu ya fitar da har wani rago wani abu na cikin sa to shi ne malai yake gaya mana nan yake cewa wata bihidihi ila Allah da kinsa shi zuwa ga Allah ane mutum ala um, ala ahsani ahwali ya ga mafi kyawun halayensa shine ka san da ransu zai wanka ya sa kaya masu kyau ya sa tunari to a samu man likabari mai kyau a samu turare mai kyau a sa a sa a ruwan da za a yi man wanka sannan kuma a fesa mara jikinsa mai kancin gaske ba wani turare da aka ce dan goma wai na turaren zawa turare mai turare mai daɗi ake sawa domin mala'iku innal mala'ikata ta ta'azza bi ma ta'azza minhu banu adam idan ku ta bai wari mala'iku ma ba ta shi za a goji magabata mutum biyan turare yake haji domin yana ɗaya daga abubuwan da annaba ne ta ta baya da jartin kyautar turare ba saboda haka za a ga wasu ajiye turare suke ce wannan da shi za a yi wankan gawa da shi za a kinsa ni yayin da na koma zuwa ga Allah magabata haka ce yadda suke aje wannan dan makoki ko eh yadda suke aje haka suke aje wannan to shine malai yake cewa wa afdaluha da falalata kuma wa wuqufuhu da kuma tsayawar ta kiwa abdamiri a'udu ila nabi sallallahu alaihi wasallam da tsayawar annabi alaihi salatu wasallam tsayawarta akan gawar wa hukufu ashabu din da dama ai maganar da ake tun daga sama ko saboda shiryar wasu aka ce da kuma tsayawar sahabban sa sufufan sauzau yahmaduna Allah tuna wa Allah godiya wa yastaghfiruna lahu suna nema wa mamaci gafara wa yas'alunahu al-maghfirata wa rahma suna roƙon Allah gafara da kuma wato rahama Allah ya yi wa wanda ya mutu rahama wata jawo da anu suna roƙon Allah ya yafe masa ya kau da kai gabarinsa sun malmaki bai ne dai sannan sai suka bi a gaba wannan mun biya a baya amma zai kuma fito da shi za a tafi an yi maganar tafiya yayin da aka ɗauko gawa ko gaba da baya da ko ina ba mun yi wannan magana amma zai zo ya da magana malam to tafiya a gabansa ila an yi wuri a hu hufratan har zuwa lokacin da za a je a yi ban kwana da shi shine alwada ai ban kwana da shi a kai a cikin ramin shine hufra thumma yaqumu huwa wa ashabuhu bayna yadayhi ane mutum sannan shi da sahabban sa sai su tsaya akan kabari ala kabari akan kabarin annabi akan kabarin wanda ya mutu tsayawa yake akan kabari yayin da aka binne mutum aga wannan abubuwa abubuwa ne na al'ada da za a zo a ce kowa sai ya tsugunta al'ada ce gaskiya sa'ilina lahu tasbida ana dai ai ta nima masa tabbatuwa haka annabi yake faɗa cewa wato istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbida fa innahu al'ana yas'al ku nema dan uwanku gafara ku nema masa tabbatuwa domin yanzu an fara yi tambaya shine zaka tsaya kana Allahumma sabbitu inda su'ali munkari wa nakir Allahumma ighfir lahu warhamhu wa sabbitu inda su'ali munkari wa nakir kai ne masoyi idan kana gaya ma wannan ko da ana can ana bismillah ka tara kai ka dage kai ma wannan misali tunda za a yi al'ada za a yi kaza a yi gaure kai masa Allahumma tabbitu inda su'ali min karim wa rahim Allah ka tabbatar da shi to an ce falaki da nasu kuma kanka kacewa qul a'udhu bi rabbin nas dan Allah bai kace wa mamaci kuma kace ma komai ba ni a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari a gurin ba kai ake so ka zuwa ake ka nema wannan tsari na kwanci Allahumma fil lahu warhamhu ko Allahumma fil laha warhamha wa thabbitha illa su'ali munkarin wa nakir Allahumma afu anha wa tajawaz anha wa thabbitha illa su'ali munkarin wa nakir kai mai mai wannan kalma in ma baka da haka da yawa baka sai mai ta dai daga dai Allahumma fil lahu warhamhu Allahumma thabbitu inna ko iya wannan kawai Allahumma thabbitu inna su'ali munkari wa nakir Allahumma thabbitu inna su'ali munkari wa nakir ko Allahumma thabbitha inna su'ali munkari wa nakir kai kai ka kai annabi alaihi salatu wasallam yace akai matakin da za a yi kamar za a soke rakumi a fili dai lokacin mala'iku sun gaba tambaya duk na kawari ya zama zai yin zalunci kai kai masa wannan addu'a kai kai kai kai kai ne masoyi to shine ma da yake gaya mana anan yace to ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له تثبيتا أحوجا ما كان إليه shine mafi bukatuwar abin da yake so shi mamacin shine ahwaja shi mamacin mafi bukatuwar abin da ya fi kauna to shine yake cewa thumma yata'ahaduhu bi ziyara sannan sai kuma a rika kulawa da mamacin ta hanyar kai masa ziyara lokaci bayan lokaci ila kaburi zuwa kabarin ba wai a mai da shi ɗini ba a rika wanda ya mutu kana kai masa ziyara time to time wannan ya nuna kana kulawa ne haka annabi alaihi salatu wasallam yake wani lokacin wata rana cikin dare ne kawai sai ta zo makabarta Nana Aisha kiki ya motsa ta ɗauka ɗakin wata za'a yana tashi ji su tashi gaba sai ta biyo ta baya bai sani ba yana ta tafiya yana ta tafiya shi ta ga da ta ga duhun da ta taso barira bai wa kiran barira da tijuwa ta ce zo kira kai suna ta gun annaba ne sa ta sallama a baya ta ga yayi hanya sosai sosai yayi hanyar magabarta bakiya sai ta ce barira to ta dakata ta ce dakata daga nan sai ta zauna kawai ta zo ido tana ta kallo ya je addu'a ya fito yana fitowa da ta ga ya ji waje din sauri ta koma gida tana zuwa sai ta kwana to ka san tunda ta yi sauri ta yi haƙi yana zuwa shi kuma sai ya gane yace wai Allah ne ya faru tace to in ma na boye ma Allah zai gaya ba dan Allah yana gaya ba duk abin da aka boye ba to saboda haka sai ta ce ai tashi kai na ɗauka tashin wata zaka ji ne na ji ka kaza kaza kaza kun goyi anan ma kiji kakka zargi mace da ta yi kiji kada ka taba zargin ta yi domin a jisa ibn abbas haka yake inna allaha kataba al-ghira da ala nisa wal jihad ala rijal wajibi ne wata take kiji sai dai kawai an fito da yin tabbatacce idan ka tashi ka aro mata karka yi umma yake cewa baya ko baya kalan lafiya domin sai ta motsa dole inda za ka yi kare lallashin ta za ka yi saboda haka haka yi yau saboda haka wannan shi ne abin da malamai suke faɗa kaga annaba alaihi salatu wasalam ya kai wannan karka yi karka yi irin wani na taɓa gaya muku abokin aikin mu kawai ya ji karu ba ruwansa wallahi sai buɗa ta ji ta ce ya yi ce ruwa muka samu na ce yaran ma ai gaskiya ba kai kyauta ba akwai irin wannan muna wannan yiran wani ba Allah ya ce to wallahi akwai ya ko su da ta ji irin wannan mutuwa ce bai kamata ba Allah ya mutuwa ce to shine yake cewa wassalamu alaihi da kuma yi masa sallama an ka tashi gaba gaba ta kai musu sallama assalamu alaikum ahla diyar zamu biya nan gaba minal mu'minina والمسلمات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية sai a shiga wannan addu'a shiga makabarta ce ko a jira kuke da wani za a shiga ka yi haƙuri ka biya sannan ka jira to shine wani yake wa du'a ilahu da kuma yi masa addu'a kama ya ta'ahadu al-hayy ya ta'ahadu al-hayy sahibuhu fi fi dari dunya kamar yadda rayayye yake kulawa da abokin sa a cikin duniya an kwana ne ba gani wa kai man ziyara to shi ma abokin ka ne yanzu an kwana biyu kai ma ziyara ba ba cewa ne ka ce wani zuwa ba a'a time to time ai abokin ka yana da rai ba ba da zuwa ka ce zuwa ba lokaci ba lokaci ka ga an kwana biyu ba ka gani ba sai kai ziyara irin wannan yanayi shine abin da aka ba walu zalika na farkon wannan shine ta'ahuduhu fi maradi kulawa da jiran da lokacin da bai da lafiya malam zai zo shine babi na farko da za mu fara ziyara kula da mara lafiya shine na farko wa tadkirihi al-akhirah da kuma tuna man lahira yana nufin lafiya to abin da ake so ba idan an je duba mara lafiya ka ga yanayin cuta to ya kamata kai da kaji a matsayin ka na babban amini karba da kalmomin da za su zama karɓaɓɓu a wajensa ka ga irin cuta ce kana da experience din cewa da wahala a tashi to ka tashi abubuwan da zai zama to ya kutanta kanta zuwa ga Allah wata kusantar shi ne ka rika tuna man lahira wata tiro wal akhira ba zuwa haka yake irin wannan duniyar da ake yi ba a lokacin Allah sarki irin wannan ciwon kake wallahi irin zawani ne kuma bai tashi ba ba irin wannan ba wannan ba ba shi muke magana ba shi muke magana ko a yana magana wani bawan Allah da shi wato ya zo ya zauna yana taiwa mara lafiya hira yana taiwa ai wani ba wani irin wannan yi kaga wani ba shi ya mutu wani ba ya rika lissafi sai san ya shiru ya shiru yana kallon da wani lafiya sai ya ce to duk da yake damun kai sai wallahi zaman ka anan shi kada yake damun sa ke zaman ka anan kuma shi ne din ai tunda ya zo yana daga masa hankali idan mara lafiya kaga ai za ka likitoci abin da suke likita ya ga abin da yake ya zo zai riga fara a ba da Allah kai dan wannan ciwon ma ai yanzu za ka wuri amma ka wanda ma suka ji ka tantaki sai ba wasa sai duke ji kenan wanda ga bai wannan ba kuwa yana kyaran mara lafiya to bai da yake shi haka ne ko dakta yawa to saboda haka sai yake to um sai yake wa amruhu bil wasiyati sannan ka rike masa umarni da ya rika rubuta wasiya kaga ya hadisi ne ba sai ba kai da lafiya ba hadisi ibn umar za mu zo mu biya cewa bai ba ta alin mumini bane bai dace da lamarin mumini ba ya kwana biyu ba wasiya ta rubuce duk nan waye ke rubuta wasiya shi ba ba da wala ne duk nan waye ke rubuta wasiya da wahala ka samu har ma da mu ne da duk burbura ta mutum wanda da wahala ne na wasiya har wanda tana wanda yake ganin yanzu ya fara rayuwa to saboda haka wannan wannan shine wasiya tana zama kuma dole ne ga wanda kuma yake mu'amala ta kasuwanci ya ci baji an karɓi bajin ya ci baji an karɓi bajin ya ci baji an karɓi ba rika rubuta dan illa shi in ka mutu wanda ake bi da su kai dinayin an sa ta an shiga gare sai wace da wasu ba abu wasu zo ce kai suna bunka da ana samun wannan matsalolin to shine yake cewa wa tawbati da kuma tuba zuwa ga Allah din ya rika koyar ƙarya koma zuwa ga Allah ba dauke shi wa amru man hadarahu bi talqinihi shahadati an la ilaha illa Allah ga kalmar nan injiniya da kuma umartar sa da wato da lakkada masa kalmar la ilaha illa Allah wanda yake a cikin wani mala abdullahi ce ne la ilaha illa Allah kun la ilaha illa Allah saboda haka ne takuna akira kalami saboda ta zamto ita ce karshen kalmar sa amma yadda ake yi wa zuwa ce ba a fara ne ko makiji kai ta fada ya tabbata hadisi cewa gaya masa za ka iya fada ai idan Allah bai ga dama ba ko ku miliyan za ku taru wallahi ba zai fada ba nawa aka yi wasu fada ba Abu Talib da Annabi Ali zai tsaya ya tsaya ya ce kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah ya fada yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya saboda haka wafin akira a da rayuwar duniya shi ne wannan din Allah ya mazo da kasar alahira kuma da ka shiga kawari Allah ya baka tabbatuwa wajen ki amsa tambaya shi ma amsa tambayoyin kawari ai ba koyon ba wai dan wata ruwa tana yawo gidaje tana koya mutane ma rabbu ko ma jini ko ma ba shi yake sa amsa tambaya kawai ba shi bane gamdakatar ne da Allah gamdakatar ne typical example shi ne ta inda za ka gane amsa tambayar kabari gamdakatar ne na Allah idan yanzu kana bude wannan ko yana bude wannan kawai sai yi hudu da aljanni marara ya ganki wallahi manta addu'a ne sai wanda Allah ya datar da shi man to haka shi ma karo biyu ido hudu da mala'ikun mutan mu tambayar kabari mun karin wani ki to sai wanda Allah ya tabbatar da shi ba wai hadda wai aiki na kwarai a duniya mutum yana ta roƙon Allah to shine sai Allah ya tabbatar da shi in haka ne ba je ba haddace iya wannan ba shiga harkan mu ko amma ba shi bane ba shi bane shine ake fara wajen nan yi wa wasu dan mata karatu wata baiwa Allah ta ce tace dai nace wallahi ko dan fashi ne ya fado gida ba da duba tsammani cikin dare ba za ba za ta iya addu'a ba ballantana aljini sai wata baiwa Allah ta ce haka ya faru da ita dan fashi ya shigo musu gida kace wallahi tana ganin sa akan gaba ta dan lokacin da ta rika cewa ayatul kursi ayatul kursi kace ta ma man da me ayatul kursi kace fa dai da take fada to ka haka haka fa yake a ta tambaye kawari irin wannan hoton sai Allah ya tabbatar da mutum Allah ya tabbatar da mu thumma nahi ana adatul umam sannan hali dangane da al'adar wata al'umma allati la tu'minu bil ba'th wanda ba su imani da tashin aljiyawa wannan juri da kuma tattaruwa a tare mutane a hada su guri daya ba su yadda ba min ladimin hududi na daga marun kunci za ga wasu a kodin ke musulmi ma suna yabu amma da al'adar jahiliya ce su ne masu marun kuncin wa tanki siyabi da yaga kaya duk wannan al'adar jahiliya ne har wani yake gaya wa matarsa idan miki babkini bima bima ko bima na alu wa shaqi alayhi rizayba ya umma ma'abadi idan na mutu ki ce kafin kuka ki tattaro jama'a ta ihu domin na danganta yi ina da dangi ki nuna al'umma na isa wa shaqi alayhi rizayba duk kayan ki ya ga na jikinki da wanda suka rage a durowa duk ki mun ki ta yagawa ya umma ma'abadi wannan wasiyar ne saboda haka su haka suke a wannan lokacin wa halqu ru'usi da kuma acce gashi sai ta acce kan a gama ta duk yawan gashin da ta acce wai ta shiga damuwa a daidai wannan lokacin sannan wa rafi sauti bin najdi da daga murya wajen kururuwa shine annabi yayin kururuwa ku rika ihu sai shiga kaga wannan kalmar ibn al-qayyim yace in makai wasa ba wata zaka ga daga mutu sai ka dana wanda ai daga mutuwar wani salala ko to saboda lokacin da take cewa mun shiga uku mun lalace sai malaika yace amin to wallahi wasu daga irin wannan mutuwar zai ga mutun ya shiga wani ne to shi shi ya jaza wa cewa shi ke nan yanzu sun ba ba da taimakon kuma shi ke nan a hakan nan sai to saboda haka ba daidai bane wannan kalmomin dole sai mutun ya kiyaye shi za ki zuwa samu magabata da tijai ba za a hana kuka ba mai hawaye kamar yadda za mu biya nan gaba amma ba daidai ba ne mutum ya zo ya ɗauki wannan ɗabi'a na sai da ta tafi ta ba a tunan labar ne mutuwar ta kira cewa ta mutu ta lalace kuma ta tafi Allah ya kiyaye ai shi za abu za ku ga duk abin da annabi alaihi salatu wasalam ya yi ani da shi to ya kamata a kiyaye shi da abin da ya hana to shine yake cewa wanni ya ha da kukan raki wa tawari'u zalika da ababan da suke kama da wannan duk ire-iren su duk haramun da ya hana sai ce wa sannal khushu'a lil mayyit amma an sunnanta mutum ya samu khushu'i lokacin da ya zo ya gazawa ka gan shi ya yi lafas da shi daga ganin da kai ka ɗauka wato ruwa ne yawa zakara duka ya yi jikinsa ya mutu ana so a ga mutum a haka to saboda haka sai ce wal bukai ladhi la sauta ma'ahu da kukan da babu riya na hawaye babu laifi wa huzunul qalbi da damuwar zuciya wa kana yaf'alu zalika annahu ma yana haka wa yaqulu yana cewa tadma'ul ayn idanuna hawaye ويحزن القلب دوجيا na damuwa wala naqulu illa ma yarda rabb amma ba abinda za mu faɗa sai abinda Allah ya gani haka ake ku sai ce wa sanna li ummatihi alhamdu wal istirja ya sunnanta al'umma ta godiya zuwa ga Allah wal istirja da komawa zuwa ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma aduni bi musibati wa akhlifni khairan minha to annabi ya sunnanta mana wannan والرضا عن الله da yarda da Allah walam yakun zalika munafiyan li jami'il ayn hakan baya kore hawayen idan baya kore wa huzunul qalbi da damuwar zuciya walidhalika kana ardal khalqi fi qada'i shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya zanto shine mafi yardar halitta wajen hukuncin Allah duk hukuncin da annabi Allah ya yi kaga annabi ya kowa ya dare shi wa azamihim lahu hamdan ya fi kowa wato wajen girmama godiya ga Allah Allah baka kusi annabi alaihi salatu wasalam ya fi kowa girman godiya wa baka ma azalika yawma mata ibnu hud ibrahim isa aka ga yayi kuka lokacin da ibrahim al-mu'azzam ya rasu rafatan minhu saboda tausasawa gare shi wa rahmatan lil walad ko da kuma jin kai ga yaron wa riqatan alayhi da kuma tausasawa har yau shine rika ga yaron wal qalbu mumtali'un bi riba amma ba zuciyar a cike take da yarda anin layi da Allah azza wa jalla wa shukrihi da gode wa Allah wal lisanu mustajirun bi dhikrihi sannan harshen ka kuma ya shagalta da ambatan Allah wa hamdihi da gode masa walamma kana kathirun minan nas al yawma yayin da mutane da yawa daga cikin mutane a yanzu a yau suka kasance ba'idina kullal bu'di sun yi nisa mutukan nisa an maza shine an hadihi sallallahu alaihi wasallam dangane da shari'a annabi alaihi salatu wasallam sai ibada ta kulliha wajen ibada duka da yawa yanzu za ga al'ada ta shige komai ta yi gaba a cikin abubuwa har yanzu kai da zaka ibada ba wai kai ne mai jin kunya ko kuma kai ne ba ko wa min hal jara'iz malai yana daga cikin abubuwan da ake ganin an yi nisa daga koyarwa na walin da ta sallama akwai jana'iza bi sababi insirafi ma an dira ta ilmi saboda dalilin wato nisan su daga karatu na ilimi duk wanda yake zuwa makaranta to a yau da gobe ai ta ga yabar ga abin da ake guri kaza ga abin da ake guri kaza ga abin da ake guri kaza wala fiya ma ilmul hadisi was sunna malai yake musamman ilimin hadisi da kuma sunna annabi alaihi salatu wassalam wanki badihi ma'al al-ulum al-madiyya to da duquba shine al-intiba da duquba akan al-ilm al-ulum al-madiyya akan ilmai kawai na zamani ya ba da himma yana nan rayuwar da ya ɗebe da physics yake yi single order ba ruwan da wani risala risalan ne sai ya ƙure fiyar wakiki sai ya haddace yi ko ko Ahmad na na man na man da duran litafa ma da injiniya sai ya sai ya haddace shi ba ruwan da wani abun ina abin da malai yake zargi shine ya zanto gaba daya yanzu ba gaji ba mun yi magana ya mutu dakta misali ya zanto rayuwar mutum gaba daya kawai shi duniya ya dauka ba ruwan da addini abin da kuma Allah yake so shi kansa annabi alaihi salatu wasallam yake so kuma ake kauna shi ne ka hada biyu wala danza nasibaka min ad-dunya a ganka ba habo ne kuma ba dai da an zo matsala addini ba jahili bane a ta zamani ma ka san me ne wannan shine ake bukata amma ba wanda zai dau rayuwar da gaba ɗaya daga ina kake boko ina za ka boko daga ina ka dawo boko wallahi an yi asara Allah duk wanda ya mai da rayuwarsa haka dalla to ba abin da zai gaya wa Allah shine ma da yake zargi anan yake so wannan shi ne wanki babi ma'anar ulumin madiya da duk uban su ga mutum ya mai da kai ɗari bisa ɗari boko kawai yake a wata ilmai waɗanda suke almadiya wanda suke kawai na wanda za a ɗan samu abin duniya wani amalu da jami'il mali yana ta aiki ne don ya tara kuɗi ya je wannan don kuwa saboda yana zo da zai ƙara kwas ne saboda albashin sai ya ƙaru ba shi ba ne yanzu kudin da yake karba ya baka ran kuma yana so ya karo aure sannan kuma yayin sa hudu sannan dubu talatin da biyar ake bai saboda haka sai yayi master ya nemi yin service a sai yayi PhD saboda ya koma jami'a ya gaji da PhD jami'a zai koma ko ta ce a nan ne za a ba shi ɗari da wani abu zai iya auren mata biyu shi ne kwalin zaɓa kuma yana so ya je mota sannan yana so ya ɗan gida a GRA ɗin nan ta yaya zai in bai karo karatu ba ba cewa kuka yi laifi ba ne laifi ne idan ka zama mai ido ɗaya shi ne magana da muke yi idan ka ɗaya kawai duniya kake kallo to laifi za ka ga irin wannan ne za idan mutum ya zauto ɗan boko sosai yana karatun addini ai za ka wani lokacin ya ba ɗan arabiya ta kawa Allah yanzu jiya karatun mu na lulu wani bawa Allah matashi ne ban shi ba anan civil engineer ne wani yana ta zo tura ma cin hanci wani iyamun yana supervision na wani kamfani da za a yi ko wani guri yana ta so ya yi ya yi tura ma kuɗin ya ce sab kace ya taɓa jin fatawa an ce ba to wallahi tallahi matashi ne wato abin ya yi mun daɗi matuƙa a jiya karatun mu muna tashi daga lolo abin da ya zo ya same ni ya ce malam wannan kaza kaza ce gaskiya ka karba ya ce wallahi ya matsa mara har karar sai yake zai kai in bai bada akawun nan ba din sa cewa lalle sai ya bada akawun nan ba din to da ƙarshe da ya matsa ya ce zai ce to ai ba kai zan ba ba matar ka da yayan ka zan ba sai da ce to an yaba matar ka da yayan ka kai yaba to kaga ka duba ba dan boko ne zubin injiniya amma ka duba abin da ya gona alaran man Allah a da wani alaran man yanzu kamar galar da zai wace ka ga wani wani wani alaran ma wai an zo wani bawan Allah ɗayan ma alaran ma ne ya ɗebo injirin shi ya zo alaran mun kowa yake yake wannan injirin ne wa mai su kowa yake karba wani alaran ma yake wannan ya karbe zuwa layi wallahi ya karbe ya cinye amma duk alaran mun kowa na gurin yace shi waya sir yace shi a baki dai to saboda haka ba ba ba ba ba bokon ka ne yake nuna baka da takawa ba amma idan kai nesa da addini dole a ce baka da takawa amma ko da bai zo ya ji kuma ba amma yanzu to yana da alaka da addini to ko ko takawa ba za ka ga wazir ka tabar gaza ba amma mutum ya zanto kullum idan sa kawai a san yake to da matsala to sai yake cewa na'am to sai ce faqad talaba minni ba'dul a'izza ɗaya daga cikin manyan mutane ya nema a gare ni wato al'a'izza shine wanda ke manyan mutane manyan gari ya nemi cewa a bi munasabati wafati ihda qaribati saboda dalili munasabar mutuwar ɗaya daga cikin makusantansa yawmal juma'a a wata ranar juma'a in ji mala albani الواقع في إحدى عشر ربيع الآخر سنة واتو ثلاثه وسبعون بعد بعد ثلاثمائة وكتي بعد علم shi wannan idan ka zo daukar sa ko ka faro ta farko nan misali ka ce alif salatu mi'a fa mukace alif salatu mi'a sannan kuma ka ce salatu salatu wa sab'un kaga shekara ta dubu daya da ɗari uku da saba'in da uku a daidai wannan lokacin bayan hijira to a lokacin sai ya nemi ana ba a risalatan muktasara wanda daga cikin manyan mutane ke albani da Allah ya rubuta musu wata ɗaya risala ɗan ƙaramin littafi ya ke cewa risala wanda bai bai kai bolus ba muktasara wacce take takaitacciya fi adabil jana'iz fil islam dangane da ladaban jana'iza a musulunci da ya koma huwa dan ya zanto shi au gairu ko wani sabi tabaiha wajen bugawa wa tawdi'iha da rabawa kun yadda masu kuɗi suke amfani ke an zo za a yi wani matsala irin wannan ta taso kawai littafi ne ya taso kamar yadda wani bawa Allah ya mana a cewa kawai shi bara ya ce littafin aikautin haka ake da'awa kaga wani bawan Allah da shi ya ce mala albani kai littafin ni zan buga kuma za a raba wa mutane kyauta majanan wa bala'i yace kai littafin ni zan buga shi ya ga wa mala albani shi abinda ake so yayi da awar kawai rubutawa to sai yake cewa ko ni ko wani na za mu buga kuma mu raba al mustami'ina li ta'ziya za mu raba wa wanda suke haduwa don ta'ziyar nan kaga mutane na ta zuwa ta'aziyya to bara a ba su don kowa ya koyi ladabi fi ayyami hal wa mu'tadati indahum a kwanakin da suka saba kwana uku ake kullum sai an taru sai ta kwanakin nan da aka saba in zai yi kai sauri ka rubuta mana littafin da buga ka ji ba shi a shirye yake in za a buga in za a rubuta shi yau wace gari su buga kafin dai a watse daga zaman makoki za su raba wa mutane a'a ba zo nan gabar ba ba ba zo nan gabar ba ai za mu ji ne uzurin da zai baki shi ma la'azari da dai wa tsiya da mu ce daga la'asar zuwa magariba akai rubuta ta da ibnu taymiya la'asar zuwa magariba ko magariba zuwa isha tsakanin sallah biyu ya rubuta shi aqidatul wasiliya wanda muke watanni yana riya shi to shine yake cewa to um ina ne muktaniman fursatan dan mu ganimanci mu samu riba mu samu wata dama shine fursa fursata ijtima'ihim mu samu damar haduwar su wato li ta'rifihim bi sunnati nabiyyi sanne ko wato dan sanar da su sunnar annabi idan muka ba su wannan sai a ba su littafin da zai koya musu ya sunnar annabi take hatta yastannu biha dan su sunnanci da ita wa ya dadu bi hadiha fikriya da jiriyar wannan sunnan wa yastaniru bi nuriha sannan kuma su hakkata da haskenta ita wannan sunnan wa ma annani kuntu qad bashatu ta'lifa ba'd al-musannafat al-ukhra malin duk da cewa ni na shiga shine bashatu na shiga cikin wajen wallafa wasu littattafan daban faqad wa'adtuhu khairan sai ne masa alƙawarin alheri to kamar a zuwa ma magana a kace to Allah ya sa mu dai Allah ya dace da mu ka gani baka ce ba za ka yi ba amma dai ka yi addu'a cewa Allah ya ba ku iko lima fi zalika min at-ta'awuni ala ihya'i sunna yace na faɗa haka ne saboda abin da yake ciki na taimakon sunna idan dai na taimaka wa sunna shi ma in ya buga ya taimaka wa sunna wai ma ta bid'a da kashe bid'a in muka yi haka kuma mun kashe bid'a domin mun faɗi mai annabi yake yi yace fasara ku ila ta haqiqi ragbati yace sai ne gaggawa dan in tabbatar da kwaɗayin wannan bawan Allah wa in jaji dalabati kuma in zartar da abin da ya nema sannan sai yace walakin ni ma kittu ashra'u fi zalika yace sai dai ban guje ba ina yin gaggawa wajen fara wannan din sai yace hata ta bayyana ni har sai da ya bayyana a gare ni cewa annal amra ab'adu min an yatahaqqaqa bi tilka sur'a cewa al'amarin yayi ne za ki iya tabbatar da shi a wannan kwanakin da yake so ba zai yi ba kwana uku da ya nema a buga littafin nan yace zai tabbata ba zan iya ba wa sau min an ya jama'a fi risalatin tuzau ala nas yace sannan kuma ausau min wato an yi jama'a fi risalatin tuzau ala nas bi mithli tilkal munasaba yace wa sau kuma ya zama mafi yalwa min an ya jima'a ko ya jima'a fi risalatin a tattara abin da yake so a risala guda daya sun zau ala na wanda za a raba mutane fi mikil tilkal munasaba a irin wannan gurin sai ma da yake zalika li anna adabal janaiz yace hakan ko ya faru ne saboda na daban janaiza wa ahkamaha da kuma hukunta hukuntan ta kafiratul jiddan suna da yawa kwarai da gaske wa ismun kabirun minha yace kuma wato fari wanda yake ko bangare babban ne daga ciki shine min makhtalafat fihi aqwalul ulama abin da yake komai tsanani a bangare abin da yake abu janaiza shine abubuwan da malamai suka yi sabani wa tadarabat hawlahu al-ara akai ta buga ra'ayoyi wanda ya fada ra'ayinsa wannan ma ya fada fa minhum man wato yuharribu shay'an daga ciki akwai mai haramta wani abu wal akaru yubihu wani kuma ya hakemi ya halatta a fara uku yace in iya tattara wayannan gano wanne ne didi yace ba zan iya ba wa minhum man yujibu shay'an akwai wanda yake cewa a dangane da gawa kaza wajibi ne kamar wanda za su ce zani riga da rawani da kaza ko wasu kuma su ba za a yi ba misali duk za mu ji alittabu sai yace to wal akaru la yujibu wasu ce bai halatta ba wa minhum man yarahu sunna wasu na ganin kaza sunna ne wa akar yarahu bid'a wa suna cewa bid'a ne wa haka da wa haka da yake ire-iren su da yawa kama huwa sha'anu fi kathirin min al-masail al-ukhra kama yadda haka yake a cikin matsaloli daban daban daban fi akthari abwab shari'a a cikin mafiya yawan babubbuka na shari'a sai yake misdaqan bi qawli Allah ta'ala saboda gaskata fadin Allah madaukakin sarki cewa wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk al'umma ba za ta gushe ba muktalifina suna sabani illa man rahima rabbuk ya tafi wanda Allah madaukakin sarki ya ji kansa to shine malai ce li zalika la kana la budda qabla kulli shay'in min jam'i mufradati wa sa'il al janaiz yace sai dan to li zalika saboda haka la budda kana la budda ya kasance ba makawa qabla kulli shay'in kafin komai min jam'i mufradati wa sa'il al janaiz kafin mu tattara ɗaiɗaikun kalmomi na matsalolin jana'iza ya ce sun majiratatu ha jiratatun da fika ya ce sannan kuma in zo in karanta sai ya fi tsaro maza ba a ana bila a ana kowa ya ce in karanta su karatu mai zurfi ya ce sai na yi musu wannan wata tabbuwa a jillatul muktalifi alaiha minha ya ce sai na bi kuma dalilan kowa waɗanda aka yi sabani a kai ya ce sai fara bibbi wani ya ce kaza da kyau wani ya ce ba kyau kowa zan bi dalilin da jimal albani yace wa naqdiha ala dawi ilmi yace sannan mu warware hausa wato iya hasken ilimi na iya abin da na sani ko ala zawo ilimai kan ilimai hausa hasken wato ilimai guda biyu shine ne na farko usulul hadisi da an kawo hadisi a gane ya ba inganta kai hadisin da ka kawo dalili da shi wa usulul fiqi da kuma usulul fiqi sai an duba a ga me dalilin mahangar ayar da ka kawo a usulul fiqi ne mazaunarta shin da aka ji al'amru lil wujubi kai ka yi amfani da ka'idar usul kace kaza wajibi ne ko ba kai amfani da ita ba yace sai fa an kalli wannan shi za mu an gaba mana aiki karatu kawai za mu yi yanzu to sai yace waqti yarun raji'i minha yace bayan mun gama wannan mu zaɓi wanda ta fi inganci ta furin jari sai mun yi wannan yace duna ayi tahayyizin li madhhabin muayyan ba tare da mun mukarkare wata mazhaba guda ɗaya ba yace ba ba mu da ita yace wanda yake da dalili shi za mu karba aw ta'asurun bi adati wato bi ada ko kuma mu zamu tafiri da wata al'ada ta wasu mutane sai karar wanda ka mamaye hatta sarar ka anna hadiri hatta zanto kamar addini al'adu nawa ne yanzu sun zama kamar addini suna nan ka anna hadini yajibu an yuttaba wanda wajibi ne yayi akwai abubuwan da baka yi zuba ba al'ada yanzu sai a rika kallon ka cewa wai kai abun mamaki wanda da yi kaza ba yanzu da za a zo ai ma mutuwa ka kira wani makoki sai an ce su yi zuwa layin su da ungo ko kaga ka anna hadini ka anna hadini to shi ne abin da wani yake magana to awa da yamma ta wuce nan ya kamata mu tsaya wa min ma la yaqba ala ahli ilmi sati mai zuwa zamu ƙara zamu shiga karatu ga dangane ko ki abuwan karshen wata mai zuwa kuma ko alaikum salam wa rahmatullah na'am eh na'am eh a jire muke a yi shawara kuma da shawara ai baya faduwa da ta a kan balada akwai ya kada da ne da wanda ke na ne da cewa na to kuma mun yi kada da kai ba inda ba duri ji ba kada Oke wai abin nufi mu kammala mu kaji wa ta ce mai zuwa. A, kuma man shawarar injiniya ta biyu. Cewa idan wato ana ganin zafi mai zuwa ita za mu dora sai a kura kuma ita a kammala ko yawa yi sai a yi da maimakon a ja lokacin ko yawa kan masu iyali ko wa gida ya mutu mana yawa da wannan gini in ga Allah wuta. Sunan ya fi da ba.